lokaci ne da za a saurari tafsirin alkur'ani mai girma daga masallacin shehu manzo wanda shek mutaka modubba tukur yake gabatarwa hajiya dabta zainab jamil isya gwamna ta ɗauki nauyin kawo muku a yi sauraro lafiya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ذر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه آله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين أريد دي مناسكين إسر annabi ayyuba alaihi salatu wassalam wadda muka kwana a cikinta a karatunmu na jiya kamar yadda damu muka faɗi cewa wannan sura sura ce ta annabawa shi yasa ake kiranta suratul anbiya'i ana ta ba da labarin yadda annabawa lamarinsu ya kasance da mutanensu da irin kuma abin da ya faru da su a ƙarshe na alkhairi wadda allah ya yi musu mun fada a karatunmu na cewa shi annabi ayyuba mutumin yankin kasar rom ne kuma annabin allah ne daga cikin annabawa manzo sannan kuma mawadaci ne wadda allah ya bashi wadata kuma yake amfani da wadatar yadda allah tabaraka wa ta'ala ya bukata a yi wanda muka faɗa shi ɗan ya yi masa hasada bisa wannan ni'ima da Allah ya masa ya yi sanadiyar a rasa dukkan abin da ya mallaka na dukiya da ‘ya'ya duka abin bai tsaya a nan ba ya ce ai saboda annabi ayyuba yana da lafiya ne aka ba shi dama ya yi busa a ainihin wato hancin shi annabi ayyuba sai cuta ta taba shi wadda fatarsa ta ringa kaikayi ya ta kaikai jikinsa har ta kai ga jikin ya ringa ruwa mutane dai suka guje shi wadda duka matansa suka rabu da shi bayan daman ko 'ya'yansa sun mutu to a cikin matan sai rahama bintu ibrahim bin yusuf ita kadai ne wadda ta saura da shi annabi yunus wadda take masa hidima ita wannan mata din wadda shi annabi yusuf annabi ayyuba wannan mata tasa ta zauna da shi tana ta mai jinya har tsawon ko shekara goma sha uku ko sha bakwai ko sha takwas duk malamai sun faɗi wannan to har wata rana garin neman abinci sai ta kassare abinda za ta samu a ci sai ta haɗu da wani mutum sai ce yana buƙatan ta yanka masa wani abu na jikin gashin kanta ta sayar masa ya ba ta kuɗi ita kuma ta nemi abinda za ta kawo annabi ayyubu ba ta samu ba to sai ta yanki wani abu na gashin kanta ta bayar aka ba ta kuɗi sai kawo masa abinci to duk da halin da shi annabi ayyuba yake na halin rashin lafiya sai an kwantar sai an tayar amma dai zuciyarsa da harshensa ba su gushe suna ambaton Allah ba to duk da a wannan lokacin kuma sai ya tambaye ta idan ta samo abincin ya ta yi ta samo abincin ya tabbatar da ta samu abinci na halal to a wannan ranar sai take cewa ta nema ta nema bata samu ba amma ga yadda suka yi da wani bawan Allah to sai bai ji daɗin abin da ta yin ba sai ya yi alkawarin cewa ba zai ci abincin ba sannan kuma sai ya yi mata bulala ɗari saboda abin da ta yi ya yi rantsuwa akan haka to har labari ya zo ga makiyansa wadda suke neman tozartarsa kafirai kenan wadda suke kin annabi ayyuba din cewa ai gashi gashi ga abin da ya faru sai suka zo suna gaya masa a ta fisgar kaman izgilanci haka to wasu malamai suka ce a dalilin nan ne abin da ya haɗu ya masa yawa sai ce rabbi an ni masaniyar durru wasu malamai kuma suka ce ciwon ne ya shige shi har ya nemi ya taɓa zuciyarsa da harshensa wadda daman da su yake ambaton Allah to tunda ciwo ya nemi ya taba zuciya da harshe ya hana ambaton Allah to nan ne cuta ta zo a wajen annabi ayyuba to nan sai ce anni massani yadurru nan ma kuma akwai hikima wato ta girmamawa da su annabawa suke yi sabanin ba su ba sai wanda suka yi koyi da su shine in an duba a nan bai ce Allah ka sa min ciwo ba saboda ladabi a hadar Allah sai ce ni dai ciwo ya shafe ni bai ce Allah ya sa masa ba bai ce Allah ciwon nan da ka jarrabe ni da shi ba ka yaye min ba a'a ni dai ciwo ya same ni ya ubangiji kai kuma arhamur rahimina ne nan ma bai fito karara ya ce ubangiji ka warkar da ni ba sai ya ce kai ne mafi jinkan masu jinkai gaba daya kaga wannan ladabi ne a hadar Allah tabaraka wata'ala bai fito karara ya ce ya ubangiji warkar da ni ba to shine Allah tabaraka wata'ala ya ce fastajabna lahu nan da nan sai muka amsa masa da ya roƙa na ƙaran ciwon nan fakashabna ma bihi min durrin sai muka yayi da ke gare shi na durrudin nan na wannan ciwo da yake jikinsa wa atainahu ahlahu muka bashi iyalansa da ya rasa nan na 'ya'ya maza da mata duka muka bashi muka raya masa su saboda ya ci jarrabawa wa mislahum ma'ahum da kwatankwacinsu su ‘ya'yan da matan tare da su duka da mata sai iyalansa duka aka abin nan da ‘ya'yan nasa wasu malamai sun ce guda uku ne wani sun ce guda bakwai ne da duka dai Allah ya dawo masa da su tare da dukkan ‘yan uwansa ‘yan uwansu ga baki ɗaya saboda Allah ya ce rahmatan min indina wannan jin kai ne daga gare mu wa zikre lil abidin kuma wannan wa'azi ne ga masu bauta wa Allah idan sun ji tsoron Allah suka bauta masa to ga abun da yake faruwa ga wadda suka ji tsoron Allah suka bauta masa in ya jarrabe su suka ci jarrabawar to alheri ne yake biyowa baya a lokacin da Allah ya nufin zai yaye masa wannan ciwo da yake tare da shi kamar yadda ya zo a wata sura din ko cikin sa'ad mai ko ina ne yake cewa urkhul bi rijlika hadha mughtasalun baridun wa sharab Allah ya gaya masa wannan yake cewa ka buga kafanka ka kada kafanka ka buga ta a ƙasa zaka samu wato abun ruwa wanda zaka yi wanka da shi mai sanyi to da kuma mai zafin ma duka don da ya buga kafar tasan sai ya yi kamar idon ruwa guda biyu ɗaya ruwan zafi ɗaya ruwan sanyi to Allah tabaraka ta'ala sai ya umurce shi da ya sha wannan ruwan mai sanyin ya sha mai sanyin a jikinsa a cikinsa kenan annabi ayyuba sai ya sha wannan ruwan sanyin sai ya zama duk wata illa da take jikinsa a cikin jikin Allah sai gusar da ita sai to wannan ruwan zafin kuma yayi wanka da shi to sai yayi wanka shikenan annabi ayyuba Allah ya mai da shi kamar yadda yake da har ma ya fi daɗin cikan jiki da kyan jiki da kyan gani Allah ya gyara halittarsa fiye da baya to Allah ya kuma raya masa raƙuman sannan da aka kashe masa su da shanunsa da tumakinsa da 'ya'yansa aka ma ba shi waɗansu kwatankwacinsu sannan aka masa ruwa na zinariya a ainihin wajen ajiye-ajiyensa ya zama duk inda da yake aje amfani to zinari aka aje masa a wannan wajen dukiya aka masa girgije na ainihin zinariya wadda ya ciccika masa waɗannan ainihin wajen ajiyoyinsa na arziki mana ninkin ba ninkin kenan aka ringa dawo masa da shi har aka yi mai kaman wasu fari su ma wadda aka yi su na zinariya suna ainihin yawo yana kamawa yana sawa yana kamawa yana ajewa yana sawa har a tufansa har ubangiji tabaraka ta'ala ya ce masa ama laka ginan an haza wannan kam kai ayyuba baka wadatu gabarinsa bane sai ce a la ginan li an barakaci ka yaron ai babu bana bazan wadatu da abu wanda yake na albarka ne daga wajen ka yazo ba ya ubangiji to haka dai komi nasa ya dawo to matarsa lokacin da ya ce zai mata bulala ɗari ta tafi kamar ta yi fushi to daga baya dai sai ta dawo to sai ta dawo tana neman ina ayyuba yake da ga halin da ta bashi da ta zo ta inda annabi ayyuba yake sai ta ga wani mutum yana zaune akan abun zama ga tufa mai kyau ga shi da sura mai kyau sai ta rasu to ina ayyuban yake sai take tambayan ainihin mutumin da ta samu a wannan wajen wadda bata san shine annabi ayyuban ba take tambaya ina akwai da marar lafiya nan yana zaune ko dai dabbobi shagogi ne suka zo suka dauke shi suka tafi da shi to annabi ayyuba ya nuna kamar bai san labarin wannan ba da ya tabbatar dai bata fahimce shi ba sai ce mata ah ai a wanda ke magana da shi din ayyuban kike magana da shi shikenan sai ta ji dadi ta gode Allah komai ya dawo kenan kaman da to wannan labari ne kissa ne wanda Allah tabaaraka wataala ya bamu a cikin littafin sa malamai suka ce hikima na irin wannan kissa shine idan ka shiga wani yanayi na rayuwa to ga annabin Allah ya shiga yanayi na rayuwa amma da ya shiga wani irin hali ya aiwatar a cikin wannan yanayi shine bai manta da Allahnsa ba na farko kenan mutum ya fahimci cewa jarrabawa a wajen ubangiji ga halittarsa ba wanda ya wuce ta shi yasa a wani ji Allah yake cewa alif lam mim ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuna shin mutane suna zaton ne dan cewa sun yi imani Allah zai basu ba zai jarrabe su ba akwai jarrabawa to kaga kenan annabin Allah wanda yake ya fi ka kusa da Allah Allah ya jarrabe shi da ya jarrabe shi ko yaye yayi hakuri bai manta da Allahnsa ba to kai ma ana so jarrabawa ta zo kada ka manta da mahalicinka akan abin da ya jarrabe ka a kansa ka tuna cewa ya jarrabi wanda ya fi ka to kaga wannan zai kawo ma kwanciyar hankali ka gane cewa abin daga Allah yake abin da Allah yake so kuma ka koma zuwa gare shi to da annabi ayyuba ya koma zuwa ga Allah me ya faru da shi kaga duk abin da ya rasa ya dawo ba ma abin da ya rasa ya dawo ba abin da ya rasa da ya dawo ma ninkin ba ninkin ya dawo fiye da abin da yake da to a sai kenan har yau har gobe idan Allah ya jarrabe ka da wani abu to ka roƙi Allah ka koma zuwa ga Allah Allah nan da ya taimaki annabi ayyuba yana nan kuma yana jinka kuma ya san halin da kake ciki kuma zai taimake ka shi yasa ma malamai suka ce a wajen amsawan Allah ya ce fastajabna lahu da ya koma wajen mu nan da nan sai muka amsa masa malaman larabci suna cewa fa'ul fuja'a wato face da take nuna abu na gaggawa shi yasa Allah ce bai ce wastajabna lahu ba sai ce fastajabna lahu ma'ana nan da nan da ya roƙe mu sai muka amsa masa sai kai ma in ka roƙi Allah a matsayinka na bawan Allah to Allah zai amsa ma rahmatan min indina wa zikra lil abidin kuma Allah yana wannan rahama da ya zo daga wajen Allah na taimakon annabi ayyuba kuma abun ambato ne wa'azi ne ga masu ibada saboda me yasa ka kenan duk wanda yake ibada shi ma kamar yadda Allah ya yi annabi ayyuba wajen amsa addu'arsa shi ma in ya roƙa Allah zai masa to wannan duka darussa ne wanda ake bukatan a koye su Allah taimake mu wa isma'ila wa idris wa dhal kifl kullum min as-sabirin
وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين Allah ya gaya mana kisar annabi ayyuba yanzu kuma ya dawo ya gaya mana ta annabi isma'il da annabi idrisa da zalkifil ya ce kaga annabi isma'il ɗan annabi ibrahim wadda aka yi maganansa a baya wadda annabi ibrahim yake cewa rabbi habli minas salihin Allah ka bani ƴaƴa wanda suke salihai ya bashi annabi Isma'il ya bashi annabi Ishaq har wa min wara Ishaq Yaqub aka bashi annabi Yaqub jika to Allah ya ce to ka ambata musu labarin shi wannan annabi Isma'il wanda shine ta tsatsansa aka samu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka faɗa karatunmu na baya wa Idrisa sannan ka ambata musu labarin annabi idrisa wa zalkifli da kuma annabi zilkifl wayansu malamai sun ce shine annabi iliyasu shine ainihin a zalkifli din nan aha kullum min sabirin Allah ya ce dukkansu suna daga cikin masu haƙuri a cikin lamarin ubangiji akan abin da Allah ya jarrabe su dukansu Allah ya yabe su da cewa su mutane ne masu haƙuri a baya da Allah tabaraka ta'ala shi annabi ayyuba da yake cewa rabbi anni masaniyar durru wa anta arhamur rahimina to wannan tana da laƙani wadda hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake faɗin cewa inna lillahi malakan muwakkalun biman ya ƙulu ya arhamar rahimin faman ƙalaha talasan ƙala lahul malak inna arhamar rahimina ƙad abbala alaika fasal wannan ya zo a cikin hakim a mustadrak nasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya wakkala wani mala'ika da duk mutumin da ya kira Allah ya ce masa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya faɗa sau uku ya arhamar rahimin duk wanda ya faɗe shi sau uku mala'ikan zai fada ya ce wa wanda ya fada din ya ce arhamur rahimina ya fiskance ka yana shauraronka ka roƙi mai kake so ma'ana kenan duk mutumin da ya faɗi wannan ya roƙi Allah Allah zai amsa masa abinda ya roƙa kamar yadda shi annabi ayyuba ya ce rabbi anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin da haka duk wanda ya faɗe shi sau uku to zai samu wannan falala a wajen Allah tabaraka wa ta'ala
وألك اللهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم آه، من الصالحين الله تهر ينزو وأدخلناهم في رحمتنا من شقد سوتك الرحمة المسومة النبي إسماعيل da annabi Idris da Zalkifli dukkansu mun shigar da su cikin rahamar mu a karatunmu na baya mun faɗi mai rahamar da Allah yake nufi ya shigar da su shine annabta ya sa su cikin jerin annabta tunda ya ce nahnu qasamna bayna nahnu nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya ko a yana cewa da suke cewa wa qalu laula nuzila alaihi alquranu ala rajulin min qaryatayn azim yace ahum yaqsimuna rahmatar rabbik dinnan cewa a tambaye su su ne suke raba rahamar Allah rahamar Allah a nan malamai sun fassara ta annabta kenan shine a nan ma wa adkallahum fi rahmatina sai muka shigar da shi annabi Ismail da annabi Idris da Zakifil cikin rahamar mu saboda suna cikin masu haƙuri masu bin mu inji Allah innahum minas salihin sannan kuma suna daga cikin salihan bayin Allah
وظنون إذ ذهب مكاذبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الله إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله يتي كأنبتا مسو ظنون shi ma walaƙadata na rushdahu min qabl kaman yadda sauran annabawan duka Allah ya ba su shirya su tuntuni to haka zannuni shi zannun shine annabi Yunusa dan mata shi kuma Allah ya aiko shi ne zuwa wani gari da ake cewa Mosul a Iraki anan Allah ya aiko shi annabi Yunusa dan mata Allah ce to ka ambata musu labarinsa shi annabi Yunusa din nan yayin da izaba mughadiban yayin da ya tafi yana mai fushi liqaumihi ga mutanensa ya kira su akan su imani ya musu wa'azi ya musu wa'azi ya musu alƙawarin azaba to sai suka yin imani to ya san tabbas azaba za ta zo daga Allah to sai aka samu akasin bai jira ya samu izini daga Allah tabaraka wata'ala na ya fita a musu azaba ba to saboda sabonsu ga Allah din sun kibin Allah sai ya fusata sai ya fita ya bar su to shi Allah shi kuma duk yadda kake tunda kai bawa ne a gare shi to yakan yi yadda yake so ne to fa zanna Allah naqdira alaihi sai shi annabi yunusa ɗan mata ya yi tunanin koko ya zaton ba za mu ƙuntata masa koko mai hukunci a kansa ba shi annabi yunusa na halin da ya samu kansa bayan ya fita bai ainihin nemi izini bai samu izini daga Allah ba to fana da fi zulmati sai ya kira a cikin dufai duhun dare duhun kogi duhun kifi da kuma kifi duka don kifaye guda biyu suka haɗe shi sai ya kira kiran da ya shi ne Allah ilaha illa'anta cewa ba abun bautawa da gaskiya sai kai ya ubangiji subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu minaz zalimina haƙiƙa na samu kaina daga cikin masu rigewa kansu lada wannan laifin shine ma'ana ya fita bai nemi izini daga Allah tabaraka ta'ala ba kamar yadda muka faɗa shi annabi Yunus dan mata ya kira mutanensa zuwa ga Allah tsawon lokaci amma ba su imani ba to sai musu alkawarin azaba din to sai ya fita ya hijira ya kyale su to su kuma al'adan annabawa ba sa fita sai Allah ya musu izini to shike tunda azaban Allah tabbas za a yi to daga nan da ya fita saboda tsananin fushi sai ya tinkari kogi ya je ya samu jirgin ruwa ya samu jirgin ruwa ya hau jirgin ruwa aka kama tafiya yayin da jirgin ruwa ta yi tafiya ta zo tsakiyan kogi sai ta fara yin wani irin kala tana kamar za ta kifar da mutanen cikin jirgin to su kuma masu jirgin suna da wata al'adar da allah ya sanar da su cewa duk sanda jirgi ya kama irin wannan abun to akwai alamun mai laifi a cikin jirgin akwai wadda yi wa ubangijinsa laifi shikenan sai masu tuka jirgin suka ce to yanzu a tsaya a yi ƙuri'a duk wadda ƙuri'a ta fada kansa a fitar da shi a cikin jirgin da sauran mutane su samu su tsira shikenan sai aka yi ƙuri'a da aka yi ƙuriya aka yi bugun farko sai ta faɗa kan annabi yunusa sai suka ce kai haza na biyun lahi laisa haza ai wannan annabin allah ne ba shi ba ne ƙuri'an nan ba ta nuna ba a sake aka sake buga ƙuri'a ta biyu ta sake faɗawa kan annabi yunusa aka sake bugawa ta uku ta sake bugawa sai shi da kansa sai tube tufansa kawai sai faɗa cikin ruwa saboda ya riga ya gane lalle akwai wani abu da ya faru tsakaninsa da ubangijinsa to da ya fada cikin kogi ya dulmai a ciki sai Allah ya kawo wani kifi sai ya haɗe shi to da ya haɗe shi sai aka samu wani kifi ma sai ya haɗe kifin da ya haɗe shi ɗin dukansu sai suka fada cikin ainihin kogi to shi ne abinda Allah yake maganan fi zulumat na fanadi fi zulumat ya cikin dufai ga duhun dare ga duhun kogi cikin ruwa ga duhun kifi na farko ga duhun kifi na biyu annabin Allah ba to sai abu dai ya yi abu sai ya ji a cikin ruwan yana cikin kifayen sai ya ji halittu suna taiwa Allah tasbihi to sai hankalinsa sai ƙara dawo akan abu to anan ne sai ya yi tasbihin da ya faɗaɗin nan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai ya faɗi wannan to da ya faɗi wannan sai Allah ya yi wahayi ga wannan kifin daman da ya haɗe shi ya ce tufa wannan ba ba abincinka ba ne kada ka ci namansa kada ka tauna ƙashinsa ba abincinka ba ne ajiya aka baka ya zama masallaci ne a wajensa ko gida to har ma aka ce shi kifin da yake ɗauke da annabi yunusa ɗan mataɗin akwai ki wato kamar mace ce namijin ya nemi ya kusace shi ya ƙi saboda akwai ajiyar Allah tare da shi baya tunanin abin da ya shafi maganar shawa a tare da shi to shi yasa ma shi wannan kifin an ce yana daga cikin wadda zai shiga aljanna to da aka gaya masa haka aka ce masa kar ya taba an yi ajiya ne ba arzikinsa ne na abinci ba shi kenan da ya yi wannan addu'a ya kira Allah to nan da nan sai wannan kifin sai ya toho da shi duk kifayen da suka toho da shi sai kuma ya zama yana cikin ruwa to sai ruwan ma sai ya bugo shi sai ya fito da shi bakin gaba shi ne Allah ke cewa fanabaznahu bil ara'i wa huwa saqif sai muka sa aka jebo shi a gabar ruwa amma a lokacin yana cikin halin kamar rashin lafiya cikin rauni saboda jikinsa ya dafe duk babu wani alaman wato fatar jikinsa duk ta zama ɗanya shatab sannan ga zafin da ya kasan- samu kansa cikin wayannan za- zafi daban-daban din nan to shikenan sai Allah ya turo ah, sai ya bubbugar da wani suna cewa kaman duma ta zo ta dan masa bishiyar ta dan lullube shi haka sannan aka samu ah, ko barewa ce ko wanne ne suke faɗa ne wadda takan zo ita kuma tana ba shi nono yana ɗan sha haka dai aka tare nonsa har jikin ya yi ƙarfi fanabaznahu bil ara'i wa huwa saqim wa anbanna alayhi shajaratan min- min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun to bayan an yi wannan ne yayi ƙarfi to sai aka sake mai da shi aka ce to ya koma ya je ya sake kiran mutanensa shine kadai a cikin annabawa wadda Allah ya yi alkawarin zai yi wa mutanen azaba amma ainihin azabar aka janye ta sai daga baya Eh, illa qaumu yunus ko lamma amanu kashafna anhum to wannan shine annabi yunusa a dan mata yadda ya faru da shi to shi ma anan darasin shine da ya shiga cikin jarrabawa ta ubangiji nan da nan sai ya tuna Allah to sai kaga abinda ake bukata in mutum ya samu jarrabawa ya tuna Allah tabaraka wataala akan lokaci to shi yasa da yace la ilaha illa anta subhanak inni kun inni kuntu minaz zalimin sai Allah ya fito da shi ya zauna da ainihin wani lokaci da ai- aka yaye masa wannan jarrabawa din aka sake mai da shi wajen mutanensa malamai sun ce duk mutumin da rashin lafiya ta same shi ya ambaci wannan tasbihi na annabi yunusa dan mata ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yayi shi sau arba'in idan ma bai warke a wannan ciwon ba in dai ya rasu a wannan ciwon to zai samu ainihin matsayin shahada zai zama shahidi kuma amana zai shiga aljanna kenan idan mutum ya karanta wannan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sannan har yanzu malamai sun ce duk wanda ya samu kansa cikin bakin ciki cikin damuwa sai ya karanta wannan to insha Allah Allah zai kubutar da shi daga bakin cikin da yake ciki wani daga cikin bayan Allah yana cewa ina mamaki ga mutumin da bakin ciki ko damuwa ya same shi kuma ya san la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina kuma baya karantawa yace ina mamakin wannan mana kenan magani ne na yaye bakin ciki da damuwa saboda dai bakin ciki da damuwa kan katta wuce na annabi Yunusa a ce kana annabin Allah ka samu kanka ka- da kanka ka fada cikin ruwa kana fada cikin ruwan kifi ya haɗe ka ka zauna a ciki amma ga abun da ya faɗa Allah ya fito da shi to kaga kenan ba wani bala'in da zai iya samun mutum bai- ya zama ya karanta wannan tasbihi Allah bai kubutar da shi ba tunda Allah nan da ne yace fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin shi yasa ma a ƙarshe Allah yake cewa wa kadhalika nunjil mu'minin haka muke tsiratar da mu'minai bai ce wa kadhalika nunjil anbiya ba ko nabiyina ba balla sai kai tsammanin annabawa ne kawai za a tsiratar da su ba a'a kowane mumini ma in ya samu kansa in yayi koyi da abin da annabawa suka yi Allah nan zai bi kadunsa a cikin abin da yake ciki to Allah bi ka dun cikin dukkan lamuranmu alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam to haka nan kuma idan mutum aka masa alkawari na narkon azaba aka firgita shi da cewa za a azabtar da shi to nan kuma ana karanta wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun lil- bil ibad wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad shi wannan idan mutum ya karanta shi to Allah zai kubutar da shi daga abun da ake tunanin za a masa na azaba din kamar misali wani ma alkawarin cutar da kai ko wani abu da makamantansu saboda daman Allah ya ce fawilu amri ilallahi Allah basirun bil ibad fa waqihu Allah sayyiati ma makaru to saboda haka Allah yakan kare mutum sannan har yanzu Allah zai kubutar da mutum daga sharrin makiya wadda ya samu kansa a cikin halin makiya to idan yana karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil to nan kuma Allah zai kare shi saboda lokacin da aka saukar da wannan ayan daga nan aka daina gadin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suna gadin sa duk inda zai je to da Allah ya saukar masa da wannan aya sai yace Allah ya isan masa yanzu kowa ya tafi ba wani abin da zai same shi don haka idan makiya sun yi yawa sun zama ainihin suna ma mutum barazana to ya ringa yawan karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil dan saboda Allah da yace wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su kake nan ba wani abu mummuna da zai samu mutum kenan to Allah ya amsa mana
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادي ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادي ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين الله تبارك وتعالى ya gaya mana bayan ya tsirtar da annabi ayyuba da ya roƙe shi ya kuma kubutar da shi daga bakin cikin da yake ciki ya ce haka kuma muke tsirtar da dukkan muminai ma kamar yadda muka tsirtar da annabi ayyuba da ya nemi taimakonmu Allah tabaraka wa ta'ala a aya ta gaba sai yake gaya mana maganan annabi zakariya Allah ya ce wa zakariya mana waskuru ka ambata musu kai annabi sallallahu alaihi wasallama labarin annabi zakariya shi annabi zakariya isnada rabbahu yayin da ya kira ubangijinsa ya roki ubangijinsa yace rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin ya ubangiji karka barni makadaici ni daya ban da da wa anta khairul warithina kai ne mafificin masu mai gado kai ne kake gaji komai duk abinda za a je a dawo to Allah shine mai gaji komai shine wato magajin kowane abu shi Allah tabaraka wataala amma duk da haka dai ubangiji ina roƙo in samu magaji kamar wannan mun karanta kissar a cikin suratu maryam cikin suratu maryam shi annabi zakariya lokacin da hannatu ta roƙi Allah ya bata ɗa ta sashi a wajen ibada Allah ya amsa mata amma bai bata ɗa ba sai ya bata ƴa sai take cewa walaysa zakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryama ita ce to namiji dai ba kaman mace ba yadda mata faɗi abin to sai ya zama tun da niyanta namiji take so Allah kuma abin da ya ga dama mace ya bata to amma niyan nata sai ya sa ita maryam tana da abubuwa na wansu halaye irin na maza saboda shi ko Allah zai ambace ta a cikin maza yake sata kamar za mu karanta a nan ma daga duk wadda Allah ya magana maza ne da aka zo kanta ita ne kadai mace da aka Allah ya magana a kanta sai zaka ji yana cewa wallati ahsanat farja fa nafakna fiha min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha sai ce me wa kanat minal qanitina bai ce qanitati ba sai ce wa kanat minal qanitina sai sa ta cikin jama'an maza to ita wannan maryam alaihassalam mahaifiyar annabi isa shi annabi zakariya shi ne ya yi nasarar renonta don dama an ce za a bada ita masallaci ne wa Allah ta zama mai hidima a masallaci to shi annabi zakariya shine kuma jagora a wannan waje din aka yi ƙuri'a akan wa zai rene ta duk ƙur'ani ya faɗi wannan da ƙarshe annabi zakariya ya samu nasarar rainon maryam to shine kada yake zuwa wajenta idan ya je sai ya ga abincin lokacin damuna a lokacin da ba damuna ba sai ga irin kalan abincin ko kuma abincin da ake samunsa misali a damuna ne ake samun abincin sai ya ga abincin lokacin kaka irin abubuwan da ake samu a kaka sai a damuna sai a same shi ko a lokacin kaka haka dai ana caccanja abubuwan to wannan shine sai ya bashi fikira shi annabi zakariya tunani sai ya zo masa ya ce to anne nake haza daga na kika samu wayannan abubuwan sai ta ce min indillah daga jan ubangiji ce to to tunda ubangiji yana da iko ya samar da abu ba lokacinsa ba ai ni ma duk da tsufana da tsufan matata a inna roƙe shi zai iya bani ɗakina to shi ne dalilin da ya sa bayan matarsa ta tsufa bayan shi ya tsufa da ya ɗaya tsammanin zai haifu to sai ya ga cewa bayi da magaji yawanci familinsa ba su imani sosai ba yana neman ya samu ɗan da zai gaje shi tunda Allah ya kawo Maryam kuma yana ba ta abubuwa na wani lokaci daban to a sai shi ma zai iya samun ɗa to wannan shi ne tunanin da ya zo masa kamar yadda abin mun karanta karatun a cikin suratu maryam kafiye ayin sa zikru rahmati rabbika abdahu zakariya iznadi rabbahu nida'an kafiya qala rabbi inni wa hana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'a'i rabbika shaqiyahu wa inni kiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqiran haka da ya ringa fadan wannan magana to shine a cikin suratu maryam ya fara yayin maganar roƙon abu to shine anan Allah yake ƙara kawo maganan yake cewa ya roƙi ubangiji akan rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin to shikenan wannan addu'ar tasa da yayi shi ma Allah ya ce fastajabna lahu فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأخلانا له زوجا إنهم كانوا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورحبا وكانوا خاش وكانوا لنا خاشعين da annabi zakariya wannan tunani ya zo masa ya roƙi Allah Allah ya ce fastajabna lahu shi ma nan da nan sai muka amsa masa saboda shauƙin ma aihuwan yana son sa har yake tambaya ya zai gane cewa alaman matarsa ta yi ciki saboda son aihuwa a san wadda ya shekaru da yawa bai samu aihuwa ba ya fi kowa son aihuwa har aka ce masa ga alama zai gani cewa ba zai iya mutane magana ba sai dai ya ringa musu nuni duka ƙur'ani ya yi bayanin wannan to shi kenan allah ya ce sai muka amsa masa wa wahabna lahu ya haya sai muka bashi ɗa wadda sunansa ma kafin ya zo ma an ba da sunansa kafin a haife shi ya zo ma Allah sai faɗi sunansa ya ce za mu ba ka ɗa sunansa ma ya haya ba dai rayuwa kake so ba to sunan yaron ma rayuwa kana son magaji to ya haya zai rayu mun baka za mu baka ɗa sunansa ya har ma Allah yake faɗa mana a cikin wadan suratu maryam din ne ko yake cewa walam naj'alahu min qablu samiya dan da za mu baka ma ga sunansa kuma tun da ake duniya ba a taɓa sa suna irin wannan ba sai a kansa aha wa abna lahu yahya wa aslahna lahu zawja kuma Allah ce sai muka kyautata masa matarsa ma'ana ta tsufa ƙasusuwanta sun ƙosa mahaifanta ba a lokacin ba zai iya ɗaukan aihuwa ba to kaga akwai buƙatan canja mata yanayi to Allah sai ce wa aslahna lahu zauja sai muka gyara masa matar tasa yadda da ba mai aihuwa ba ce yanzu za ta zama mai aihuwa da ƙasusuwanta sun ƙosa to yanzu za a dawo da mata da ƙasusuwanta yadda za ta iya ɗaukan ciki ta kuma iya aihuwa wa asalaha na lahu zauda sai malamai suka ce to ga shi an har an faɗi sunan ɗa kuma yanzu ake maganan matar za a gyara mata abun nan sai aka ce ai wai ɗan shi ake bukata shi yasa aka fara faɗansa sannan sai aka faɗi maganan matar tun da daman ɗan shi ne muradi to sai aka gaya masa don ya fara jin daɗi ga ɗan sannan sai aka ba da labarin kuma yadda mata take yadda ake so ta zama bayan za ta ɗauke shi ɗin to innahum kanu yusari'una fil khairat innahum su waɗannan annabawa da Allah ya kira tun farko a cikin wannan suran ya fara kira mana annabi Musa da annabi Haruna su ne farko sannan ya kira mana annabi ibrahim sannan ya kira mana annabi lutu to haka ya dinga kiran annabawan nan har zuwa nan wurin ya faɗi halayensu ya faɗi abubuwa da suka faru tare da su duk ya yi bayani allah tabaraka wa ta'ala to a nan sai ce innahum yukanu yusari'una fil khairat kaga waɗannan annabawa dukkansu suna masu gaggawa izuwa ga aikata alkhairi to don haka kai mai sauraro da ni mai faɗa duka darasi ne a wajenmu ba labari ne kaɗai ba ga yadda halin annabawa yake su kullum yusari'una fil khairati suna gaggawa a cikin aikata alkhairi don haka kai ma musulmi mumini ka zama kana da hali irin nasu kada ka ringa wasa kana barin ayyukan alkhairi suna barinka ka zamto kullum kana kimtsa kanka wajen aikata aikin alkhairi ka ga dai irin yabo da irin halin da suka shiga da irin gudubawa da Allah ya basu to kai ma in ka zama irin wannan to fa Allah yana tare da kai zai baka gudumawa kamar yadda ya basu ya alkawarin zai bawa kazalika nunjil mu'minin yusari'una fil khairati wannan shi yasa bayan Allah sufaye suke ta kokarin sa mutane su dinga yawan istighfari suna salatin annabi suna la ilaha illallah saboda me yasa su zama sari'una fil khairat su zama suna gaggawa wajen aikata alkhairi saboda shi dan adam yana tare da shedan shi shedan kamar yadda yazo a hadisi cewa idan dan adam ya manta da Allah to sai shedan sai ya haɗe zuciyarsa ya ta wasa da ita amma idan ya ambaci Allah to sai shaidan ba zai iya haɗe zuciyar ba sai ya nesata ba zai zo kusa da shi ba a lokacin da duk yake ambaton Allah to kaga kenan ana so mutum ya zamto mai yawan ambaton Allah ya ringa yawan istighfari ya ringa yi wa annabi salati ya ringa yawan la ilaha illallah ya ringa yawan karatun alqur'ani ya ringa yawan sadaka ya ringa yin abubuwa da yawa saboda ya samu ya samu kansa cikin yusari'una fil khairati wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallar asuba da aka kammala sallar asuba sahabbai kamar yadda suka saba za a dan zauna ayi gaisuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake tambaya yace in tambaye ku mana a cikin kunnan akwai wanda yau kafin ya zo masallaci yayi sadaka kowa sai ya shiru sai sai na abubakar ya siya rasulallah na yi ya ce lalle zan fito masallaci na ga wani mabukaci na ba shi sadaka sai ce a cikinku a yau ako wadda kafin ya zo nan ya gaida mara lafiya kowa ya shiru sai na abubakar ya ce na yi ya ce zan na ji labarin wani-wani bayi da lafiya ban ji ba sai jiya da dare to naga dare yayi amma washe gari zan taho masallaci kafin in taho masallaci na ce bari in biya in je in gaishe shi ya sake tambaya ya ce a cikinku akwai wanda ya tashi da azumi sai ce ya rasulullah gani nan kaga wannan innahum yusari'una fil khairat ya zama da shi ne da irin wannan himmar ya zama babu wanda yake kusa da shi wanda ya zo kusa da shi tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda aikin alkhairi an taba neman taimako za a je yaƙi sai na umar daman shine yake ta ƙoƙari ya zo kusa da sai na abubakar sai na abu umar da ya zo sai ya raba dukiyarsa biyu sai ya ba da rabi ya ce ya rasulallah wannan duka na ba da shi saboda Allah saboda ka ya rasulallah a je a yi aikin Allah da shi duk wanda yake da dama ya kawo ya kawo ya kawo sai ga abubakar ya zo abubakar hatta abun adon matansa sai da ya sa su kwakwallo komai na gidansa na dukiya sai da ya tattaro su gaba daya ya zo ya aji ya ce ya rasulullah ganawa ya ce to mai kabarwa gida ya ce na bar musu Allah da kai ya rasulullah shi nan da Allah zai turo wahayi mala'ika jibrilu zai zo don a wannan lokacin hatta tufan jikinsa da kayansa duka ya fitar sai ya bar mayafi ne kawai guda daya ya sa masa kaba ya ɗaɗɗaure ya ɗaɗɗaure da shi ya zo malaka jibrilu da ya zo zai kawo wahayi sai ya zo da irin kalan kayan da sai na abubakar ya sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ha jibrilu yau kuma irin wannan shigar aka yi ya ce ai ya rasulullah ba ni ɗaya ba mala'ikun sama ta kaza ma duka irin wannan shigan suka yi saboda murna da abinda Allah ya yi na abinda abubakar ya yi kaga innahum yusari'una fil khairat to haka ake so mutum yayi kokari yayi gaggawa wajen aikata alkhairai shi yasa muka ce su bayan Allah su fa su karin da dora mutane askarai kai wannan kai wannan kai wannan kai wannan don ka samu kai rige ka samu ka tsira daga ainihin sharrin shaidan Allah kare mu innahum yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba kuma su waɗannan annabawa bayan gaggawa wajen aikata alkhairi din nan suna yawan ainihin kiranmu suna wa yad'unana raghaban wajen ainihin kwadayin rahamar mu kullun suna masu kokarin kwadayin rahamar mu idan mutum yana so ya zauna da Allah lafiya kalau to kullun ya koma zuwa ga Allah komi ya roƙi Allah shi Allah saɓanin halitta ne shi ɗan adam in kana roƙonsa to ba za ku zauna lafiya da shi ba komin kusancinka da shi inda kana roƙonsa an ce an taɓa samun wani malami ni bawan Allah da wani basarake ya yi masa alƙawarin zai ringa bashi dinari kuɗi kullum zai ringa bashi sai ya ce a shi ya gode abinda yake so kawai ƙasa yake so kullum in ya zo ya bashi ya ɗan ebi ƙasa ya bashi shi kawai yake so ya ce to shi kenan ana nan wata rana yau a bashi yau a bashi kaga ba kuɗi bane ba komai ba amma wata rana da ya zo sai aka ce iba da kansa to kaga shi ɗan adam ajizi ne amma shi Allah shi kuma baya son wanda baya roƙonsa saboda shi komi nasa ne ka nema zai bayar to shi yasa wayatuna na ragaban wa rahaba kuma sun kasance mutane ne waɗannan annabawa masu tsoro daga azabar mu inji Allah tabaaraka wa ta'ala suna da tsananin tsoro na azabar mu wa kanu lana khashiin kuma sun kasance masu kaskantar da kai ne masu tsoro nan gare mu inji Allah tabaaraka wa ta'ala shi yasa ake so kullun ka fake da Allah din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi shidda ka ainihin wato fake da ubangiji ka san ubangiji a lokacin da kake cikin walwala shi kuma a lokacin da kake tsanani sai ya tuna ka to wannan duka haka ake so dan adam yi kokari a ta kokari sabiqu ila maghfiratin min rabbikum sabiqu ila alkhairati duka saru ila maghfiratin min rabbikum shi yasa karatun mu na baya ma za ga annabi Musa alaihi salatu wassalam da Allah ya ce yana so ya gana da shi ya nemo mutum 70 amma ya akai nan da nan fir ya tafi kafin su an karama shi har ya je inda ake so Allah ce wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa ba ya ce ala rabbi aljittu ilayka litarda ba dan ya samu yardan Allah ya gaggawa to haka ake so mutane su yi ta kokari Allah ba mu iko akan manzon sallallahu alaihi wasallam ya lokaci yayi to alhamdulillah abinda muka faɗa cikin kuskure Allah shi gafarta mana abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa Allah samu daga cikin wanda za a yanta cikin wannan wata muna roƙo alfarman wannan wata halin da ƙasarmu take ciki na rashin zaman lafiya dai kullum muna roƙo muna tuba zuwa ga Allah Allah ƙara zaunar da ƙasarmu lafiya Allah kawo kwanciyar hankali Allah kuma ya ba mu damuna mai albarka Allah tsaya mana a cikin harkokinmu alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره يوم الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله An saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma na Sheikh Muttaka Modubba Tukur daga masallacin Shehu Manzo. Hajiya Dr. Zainab Jamil Isiyaku gwamna ta ɗauki nauyin kawo muku.